أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitabu sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara wa gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa ya bamu dama muka haɗu da ku a wannan wato darasin namu mai taken haɗa nasoshi ko ƙa'idodin haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa wato nasoshi kenan wannan shine darasin mu na 74 muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya Allah ya gafarta mu dukkan musulmai eh muna tafiya ne da littattafai guda biyu kamar yadda masu bibiyan mu suka sani littafi na farko as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi littafi na biyu kuma na biyu littafi na biyu kenan daf'u ihamil tirab an ayatul kitab na Sheikh al-Allamatul Qur'ani Muhammad al-Amin ash-Shanqiti to kamar yadda muka sani muna bin jerin ayoyi ne na alkur'ani kenan idan wannan ya kawo wannan aya wannan bai kawo ta ba za mu dubi wace aya ce ta gabata bisa ga jerin ayoyin alkur'ani tunda ba littafi ɗaya ne muke tafiya a kansa ba to za mu tashi ne akan aya ta wato kenan 62 a cikin as'ilatul qur'ani al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi an gane ko a mas'ala ta ɗari biyu da tamanin da bakwai a shafi na ɗari da biyu a taba'ar da take hannuna amma kafin wannan akwai ayar da ta gabata wadda muka kawo a mas'ala ta ɗari biyu da tamanin da biyar wajen wa kazalika nufassilu ayati walitastabina sabilul mujrimi to wajen bayanin qira'o'inta mun yi bayani a gaugauce ya kamata mu tantance bayanin da kyau a waɗanda suka saurari darasin mu na 73 wato wajen wa kazalika nufassilu ayati waliyastabina ina fata an fahimce ni kina akwai wanda suka karanta da ya'un imamu hamza da imamu kisa'i da imamu khalaf da imamu shu'ba su sun ka karanta wali yastabina ina fata an fahimce ni sauran qurra din kuma da ba a kawo ba da kuma rawi guda kenan hafsu kenan tun da shu'ba da shi da hafsa suna tare da imamu asim an gane ko to kenan su suka karanta wali wato tastabina ina fata an fahimce kenan su da wato ta'un suka karanta to sannan idan muka duba sabilul mujrimin da waɗanda suka karanta da ya'un da waɗanda suka karanta da ta'un dukkan sun karanta sabilul mujrimin sun yi masa damma amma imamu nafi' da imamu abu ja'far su suka karanta wali tastabina domin su suna karanta da ta'un sabilal mujrimin kenan sai zamanto nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi zai bayyana wa in an ce sabilal in an ce sabilu an kai masa damma kenan hanyar mujrimai za ta bayyana kenan in yayi bayanin kuma za ta bayyana kira'o'in bu su karo da juna ba ina fatan ana fahimta ta wanda suka karanta kenan kuma da ta'un sai suka yi masa wato kuma wato fatha ba abin nan sai suka yi masa wato damma idan muka cire imamu nafi da imamu abu ja'far sai mu ɗauko kenan imamu hafs da imamu abu amr ibn al'ala da imamu yaqub da imamu ibn kathir da imamu ibn amir walitastabina wato sabilu almujrimin sun yi masa damma an gane ko kamar yadda muka faɗa su kuma imamu alkisa'i da hamza da khalaf da shu'ba sun karanta yastabin da ya'un amma sun ce sabilu sun yi masa damba ina fata an fahimci ni kina sai zamanto da masu karantawa su masu karantawa da ya'un dukkan su wato damma suka yi sai masu karantawa da ta'un imamu nafi da abu ja'far su suka yi masa fatha sabila su ko sauran suka karanta cikin masu karanta da ta'un da masu karantawa da ya'un suka karanta da damma wannan bayani ne abin da ya shafi ilmul qira'at muna zanyin bayanin shi saboda ɗaliban ilimi wani lokaci wani zai ji an karanta sabanin abin da ya sani sai ya ce mancan malamin yayi kuskure wani lokacin ba kuskure bane abu na karshe kafin mu shiga cikin karatun mu gadan-gadan shine cewa in an ce tastabin an yi masa ta'un kina an nuna kamar asabilu ya zama to kamar lafazi na mace to kuma wata kira'a ta ce yastabin kira'a ta hamza da kisa'i da khalaf da shu'ba yastabin zai bayyana tastabin za ta bayyana to hanya da larabci an gane ko mace ce amma da da, da hausa sun cewa mace ce to amma na a larabci yuzakkar wa yu'annaf tana iya zuwa mace tana iya zuwa namiji don ce an yi kuskure ana iya cewa hadha sabil ana cewa hadhihi sabil babu matsala a larabci akwai wanda ke ɗaukar wannan kuma menene dalilin mu qul hadhihi sabili ad'u ila Allah hadhihi sabili kace wannan hanya ta ce kaga sai ce hadhi bai ce hadha sabili ba amma a cikin suratul a'raf da Allah subhanahu wataala ce sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar-rushd sai ce la yattakhidhuhu sabila wa in yaro sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila bai ce yattakhidhuha ba dan haka yuzakkar wa yu'annaf bi nass al-Qur'an al-azim to Allah ya gane da mu za mu tashi a mas'ala ta 287 a ƙarƙashin aya ta 62 a cikin suratul an'am a cikin littafin as'iratul qur'anil majid wa ajwibatuha malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ya akai Allah ce summa ruddu ila Allah maulahumul haqq za a mayar da su zuwa ga Allah majibincin al'amarin su alhaqqi na gaskiya shine Allah subhanahu wata'ala an gane ko ruddu ila Allah ila Allah ila harfur jarri ce Allah an yi masa jarra maula suna ne wanda alif ya zo karshe ya kamata shi ma a yi masa jarra tunda wato zai zamanto na'atu ne na ubangiji ko atfu bayan an gane ko maula an gane ko to sai ba a ga kasara ba saboda mi saboda alif ba ta bayyana kasara ba ta bayyana wasali baya bayyana akan alif sai zamanto mana amin zuhuriha at-ta'azzur kamar da suke cewa ita al-kasra din al-haqqi kaga nan kuma sai zamanto sifa ce tashi sai zamanto shi yana da kasara ga masu karatun nahwu malam yace ya ani ana nufin maula jami'il khalaiqi Allah shine majibincin lamarin dukkan halittu wa qala fi mawdi'in akhar a wani wuri kuma sai Allah ya ce wa annal kafirina la maula lahum su kafirai ba su da majibincin lamari a cikin suratul muhammad ko suratul qital aya ta 11 qulna zamu ce al maula al awwal bi ma'ana al maliku an gane ko awil khaliqu awil ma'bud kalima ta maula nan da ta zo a cikin suratu al'an'am a nan abinda ake nufi da ita kenan al-maulal awwalu bi ma'ana abinda ake nufi a cikin aya ta farko da ta zo kenan a nan cikin suratul an'am abinda ake nufi da ita kenan shine al-awwalu nan yana nufin wato cikin ayar da muka fara kawowa cikin mas'ala al-maliku wanda ya mallaki komai awil khaliqu ko ku wanda ya halitta awil ma'bud kina al ma'bud bi haqqin wanda ake bauta ma da gaskiya nan kalma ta maula tana nufin Allah shi ya mallaki kafirai shi ya halicci kafirai kuma shi ya cancanta su bauta masa kenan mun dauki al ma'bud wal maula thani ita ko kalma ta maula ta biyu wadda anka kata cikin suratu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko suratul qital bi ma'ana nasir ana nufin mai taimako an gane ko fala tanafi bainahuma kinan babu kore juna tsakankanin su kinan sai zaman to nan maula ma'ana bi ma'ana al'am wanda ya halicci kowa wanda ya mallaki kowa wanda yake tafiyar da al'amuran kowa kuma wanda shine cancanta kowa ya bauta masa shine maulahumul haqq amma nan da anka ce la maula lahum kafirai ba su da majibincin lamari nan ana nufin ba su da mai taimakon su ina fatan an fahimta dan kakkace sun ci karo da juna wallahu ta'ala a'lam To, kafin mu je gaba, a wannan karkashin wannan aya ta 65 ta 62 afwan a cikin suratul an'am nan ba cikin littafin daf'u ihamil tirab an ayatul kitab malam shi ma ya kawo ta mai littafin adwa'ul bayan kina a cikin littafin sa daf'u ihamil tirab an ayatul kitab ash-shaykh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti a karkashin mas'ala ta 65 yake cewa qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala thumma ruddu ila Allahi maulahumul haq za a mayar da su zuwa ga maulansu an gane ko wato majibincin lamarin su alhaqi na gaskiya shine Allah hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai daraja inji malam tadullu ala anna Allah maulal kafirin tana nuna Allah shine majibincin lamarin kafirai wa nadhiru wa nadhiruha kuma tamkar irin ta qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala hunalika tabilu kullu nafsin ma aslafat ranar tashin alkiyama a can ne kowace rayuwa za ta jarrabi abin da ta aikata ina fatan ana fahimta ta za ta jarrabi wato abin da ta aikata an gane ko shine bala ya bulu kenan tablu kullu nafsin ma aslafat abin da ta gabatas wa ruddu ila Allah maulahumul haq za a mayar da su zuwa ga wato Allah majibincin lamarin su na gaskiya wa dalla anhum ma kanu yaftarun duk abin da sun kasance suna kirkirawa na ƙarya zai buya daga gare su zai bata وقد جاء في آيات أخر أخرى نند أنك زي بتا واتو أنا نفي زي بتا وني لوكتي بذا سوغا اللو نسو بكم لوكتي زي بينا wato ƙarye ƙarye rikin da suka yi na cewa suna da za su samu amfani wannan abin zai buya amma su allolin ba za su buya ba da za su bayyana gare su kawai ne ce akwai kuskure wa qad jaa fi ayatin ukhra ya zo a cikin wadansu ayoyi ma yadullu ala khilafi zalika sabanin wannan an gane ko wa qad jaa fi ayatin ukhra ya zo a cikin wata aya kenan ma yadullu ala khilafi zalik abin da yake nuna sabanin wannan inji malan ma'ana a zahiri kenan wa hiya qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala zalika bi anna Allah maula alladhina amanu kenan wancan labarin da aka bayar na Allah zai taimaki masu imani domin Allah shine majibincin lamarin masu imani an gane ko wa annal kafirina la maula lahum sannan su kafirai ba su da wanda yake zai taimakon su ina fata an fahimce ni wal jawabu an hadha malam yace amsa daga wannan anna ma'ana kaunihi maulal kafirina abinda ake nufi da Allah majibincin lamarin kafirai annahu malikuhum shine mamallakin su almutasarrifu fihim bima sha'a Allah yana tasarrufi a cikin su irin yadda ya ga dama wa ma'ana kaunihi maulal mu'minin abinda ake nufi da Allah shine majibincin lamarin mu'minai dunal kafirin banda kafirai ai wilayatul mahabba wato jibintar lamari ta fuskar soyayya wa tawfiki da tawfiki datarwa kenan wan nasri da taimako wal ilmu inda Allah ta'ala mallaci hakikanin ilimi yana wajen Allah subhanahu wata'ala wannan ita ce amsar da wato malamai suka bayar an gane ko wa amma qaw ala qawli man qala malam yace amma akan fadar wanda yace inna dhamira fi qawlihi dhamiri zuwa na wato ad-dhamir lamiri kenan wato dhamir kamar fi qawlihi a cikin fadar Allah subhanahu wata'ala ruddu za a mayar da su wa qawlihi maulahum da an ce kuma maulahum majibincin lamarin su kenan hum din nan da wawunkin nan a'idun ilal mala'ika yana koma ne zuwa ga mala'iku ba gafirai ba yace fala iskala fil ayati aslan babu iskali a cikin aya walakin al awwal sai dai abu na farko azharu malin yace shine yafi bayyana ina fatan an fahimce ni to dan haka dai waɗansu sun ce zamiri shi na kuma zuwa ga mala'iku da ma Allah shine ke taimakon mala'iku kuma kasancewa Allah majibincin lamarin su babu wato matsala amma dai a cikin waɗannan ayoyi idan muka duba a cikin suratul suratul in ma mun dauka cikin suratul an'am ana zancen mutuwa ne mala'iku za su karbi ran mutum nan ba ana iya cewa mala'iku to amma a cikin suratul yunus ai ya ce hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila allahi maulahumul haq to kaga nan ba zai iya koma zuwa ga mala'iku don an ce kowace rai kuma zancen hisabi ake yi sannan kuma yin hisabin nan wato mutane ne za a yi ma hisabi da aljannu da kuma dabbobi za a yi musu hisabi amma irin nasu wanda za a nemi kowace ta karbi haƙƙinta idan waccan ta tuni wannan ma'ana hisabin su su ba irin na akai wuta ne da aljanna ba bayan an kare za a ce kowace daga cikin su ta koma turaba nan ne kafiri zai fatan ya koma ƙasa wa yaqulu kafiru ya laitani kuntu turaba da haka da ake cewa mutane da aljanna da ake ma hisabi a ana nufin hisabi na wanda za a kai wani aljanna da wuta amma su dabbobi kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam ce ya faɗa za a yi iqtisasi hatta yuqtasu min ash-shatil al-qarna min al-jalha wato akuya wadda take alƙarna wadda take tana da ƙahoni daga alƙarnu ne kenan alƙaran kenan alƙarnu ƙahoni da wadda ba ta da ƙahoni kenan ƙaho kenan wadda ita ce ajalha da haka an ce za a yi hisabi akan su to wani sai ka ce to ai an ce mutane da aljanu za a yi ma hisabi kuma cikin hadisi yanzu a'a su hisabin da za a yi musu ba za a kai su wuta bane shine abin da ake son a ce to kafin na ci gaba akwai mas'ala guda da ya kamata in dan gaya ma yan uwa saboda wani lokacin abubuwan suna da yawa inda aka kawo aya wato hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila Allahi maulahumul haqq idan muka duba imamu hamza da imamu kisai da imamu khalaf sun karanta hunalika tatlu kullu nafsin an gane ko tatlu ba tablu ba to wannan qira'a ta nufin kowace rai za ta karanta to kuma waɗannan qira'o'i ba su ci karo da juna ba domin wanda ya karanta zai jarraba abin da ya aikata ne zai gane shi kuma Qur'ani ya faɗa za a ce iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba da haka waɗannan kira'o'in ba su karo da juna ba mai so ya diba wajen taujihin waɗannan wato kira'o'i musamman a cikin al-qira'at wa atharuha fi tafsir wal ahkam doktora da Dr. Umar Bazimul na kasar Saudiya ya rubuta ya ga taujihin wannan wato kira'a wallahu ta'ala a'lam to mas'alan mu ta gaba za mu tashi ne wato akan mas'ala ta 66 a ƙarƙashin aya ta 69 a cikin daf'u ihamil qirab an ayatul kitab domin shine kawo aya wadda take akan layi kenan wadda take akan jerin ayoyin alqur'ani malam yace qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wata'ala wa ma 'alal ladhina yattaquna min hisabihim min shay babu komai akan waɗanda suke jin tsoron Allah min hisabihim daga hisabin kafirai min shay'in daga wani abu walakin zikra sai dai an umurce su da su tashi su bar wuri an gane ko idan suka idan kafirai suka shiga cikin kutsa ma'ayoyin Allah an yi haka la'allahum yattaqun dan saboda su kafirai su samu tsoron Allah ko kula Allah yattaqun dan saboda su masu imani an gane ko su kare imanin su da takawarsu wato wannan shine abin da malam ya kawo wato akwai aya gabar wannan Allah subhanahu wataala dai yake cewa inji malam hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai daraja mai girma yufhamu minha ana fahimta a gare ta annahu la isma ala man jalasa al-kha'idina babu laifi akan wanda ya zauna da alkha'idina masu kutsawa cikin ayoyin Allah fi ayatin lahi a cikin ayoyin Allah bil istihza'i idan suna izgili da ayoyin Allah wa takzibi da karyatawa wa qad ja'at ayatun kuma wata aya ta zo ta dullu ala anna man jalasahum wanda ya zauna tare da su kana mithlahum fil ismi ya zamanto tamkar su zan zunubi wa hiya qawluhu ta'ala ita ce fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa qad nazzala alaikum في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إذا muka duba wannan aya tana cikin suratul nisa aya ce ta 140 wa qad nazzala alaikum an gane ko imamu asim da imamu yaqubu sun karanta sauran kuma sun karanta wa qad nuzzila alaikum da haka kakka zo ka ji wani ya karanta wa qad nuzzila alaikum ka kauce nazzala alaikum wannan qira'a ta asim da yaqub Allah ya sabkar muku an gane ko nuzila alaikum an saukar muku kenan babu wani cin karo wane ne ya saukar Allah ne ya saukar muna fatan yan uwa sun fahimci su fahimci wannan da kyau to wannan aya kuma ita ko ta nuna cewa akwai laifi innakum idhan mithluhum dan Allah ya ce malam ya ce wa qad nazala alaikum fil kitabi Allah ya saka muku a cikin littafi an idza sami'tum ayati llahi idan kuka ji ayoyin Allah yukfaru biha ana kafirce musu suratul nisa aya ta 140 ila qawlihi har zuwa inda Allah ya ce innakum idhan mithluhum to ku za ku zama tamkar su kenan a lokacin da kuka zauna tare da su malam yace to i'lam awwalan ka sani na farko anna fi ma'ana qawlihi a wajen ma'anar fadar maganar Allah subhanahu wataala wa ma alal ladina yattaquna min hisabihim min shay babu komi akan masu takawana daga hisabin kafirai wajhaini lil ulama akwai fuska biyu wato tafassara a wajen malamai malam yace al awwalu na farko anna ma'ana wa ma alal ladina yattaquna wato abinda ake nufi da babu akan waɗanda suke jin tsoro an gane ko yatta kuna mujalasatal kuffar kina waɗanda suke jin tsoron zama tare da kafirai inda khawdihim fi ayatillahi lokacin da kafirai suka kutsa cikin ayoyin Allah min hisabil kuffar min shay'in kinan su ba su da wani nauyi akan hisabin kafirai wa ala hadha alwajh malin yace to akan wannan fuska fala fala iskala fil ayati aslan babu wani iskali ina fata an fahimci ni kenan waɗanda nan yattaquna mujalasatal kuffar waɗanda suka kauce ma zama tare da kafirai ma'ana suka kiyar da su zauna da su yanzu an fassara taqawa kenan an kaddara maf'ulun bihi kaga nan tasirin lugha su sun kaddara yattaquna mujalasatal kuffari sun kiyar da su zauna tare da kafirai kenan kaga da larabci da nahawu yayi tasiri wajen wannan fassara sun kiyar da su zauna da kafirai ko sun kare kansu daga zama da kafirai lokacin da suka kutsa ma ayoyin Allah min hisabihim min shay ba dan su ba mutane bane amma saboda suna aikata wani abu wanda ya dace a kyamace su ake zama da su wannan shine abin da wadansu malamai suka fassara mallan ce to in haka nan ne ma dama ba su zauna da su ba kenan babu matsala alwajhu thani malam yace wata fuska ta biyu anna ma'ana al-aya ma'ana aya wa ma 'ala alladhina yattaquna ma yaqa'u min al-kuffar min al-khawd fi ayati llahi fi mujalisati lahum min shay'in kenan wa ma 'ala alladhina yattaquna babu komi akan waɗanda suke da takawa an gane ko ma ya ƙa'u minal kuffari an gane ko abinda yake abkuwa daga kafirai minal khawdi fi ayatin lahi a lokacin da suke kotsa ma'ayoyin Allah fi mujalisatin lahum min shay'in a lokacin da suke zama tare da su sai zama wannan fassara ta nuna suna zamne tare da su kafiran suna kutsawa amma su sun zauna amma ba su tashi ba amma ba su yi magana ba malam yace to wa ala hadha alqawl amma akan wannan fassara fa hadha at-tarkhis fi mujalasatil kuffar wannan rukhsa ko sauƙaƙawa da aka yi a cikin zama da kafirai lil muttaqina min al mu'minin ga masu takawa daga cikin mu'minai kana fi awwalil islami farkon musulunci lokacin da musulunci bai da karfi thumma nusikha fi bi qawlihi ta'ala sannan aka shafe shi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala innakum idan mithluhum sai zaman to kenan wannan aya ta cikin suratu al an'am dama an'am makkiya ce kenan can farko an yi uzuri saboda kafirai sun fi karfin musulmi suna iya su cutar da su an gane ko musamman in ka tashi kana nuna kyama abin da suke aikatawa suna iya su cutar da kai daga baya da musulunci ya karfi suratul nisa'i kuma sura ce madaniya kenan kuma sai an ka hana wannan ina fata an fahimce ni to malam wannan shine abin da malam ya kawo malam ya ce wa min man qala bin nasakh fihi daga cikin wanda sun ce an shafe wannan hukunci mujahid akwai imamu mujahid alimin ibnu abbas wa suddi da imamu suddi wa ibnu jurayd da ibnu jurayd wa ghayruhum da wani su kama naqalahu anhum ibnu kathir kama yadda ibnu kathir ya cirato wannan daga gare su fa zahara sai ya bayyana Allah iskala ala kilal qawlaini babu wani iskali wato babu wata rikita ko abin nan abin da zai kawo mummunan fahimta a cikin waɗannan ayoyi ko a wannan fassarori malam yace to wa ma'ana qawlihi fadar Allah subhanahu wata'ala abinda ake nuhi walakin zikra la allahum yattaqun tunatarwa ce la allahum yattaquna dan su samu taqawa alal wajhi al-awwal akan fuska ta farko an gane ko kenan da an ka ce sun ji tsoron ma su zauna tare da su su zauna ba an gane ko shi to shine alwajhul awwal annahum idza ijtanabu majalisahum in sun ka nisanci wuraren da kafirai suke zama an gane ko salimu min al-ithmi sun tsira daga zunubi tunda ba su zamana ba balle ma ai tare da su walakin al-amra bi ittiqa'i mujalasatihim inda al-khawd fi ayati Allah an gane ko walakin al-amra bi ittiqa'i mujalasatihim sai dai umurnin da an kai na anisanci zama da su inda alkhawdi fi fil ayati an gane ko wato lokacin da inda walakin al'amra bi ittiqa'i mujalasatihim inda alkhawdi fi ayati Allah sai dai umurnin da an kai na nisantar wurin zama da su a lokacin da suke kutsa mu ayoyin Allah la yusqitu wujuba tadhkirihim wa wa'dihim wannan ba shi ke nuna ba za a yi musu wa'azi ba kenan ma'ana wannan bai hana tunda ba a zama tare da su amma a samu lokaci wanda za a zo a yi musu wa'azi wa amrihim bil ma'ruf kuma daga baya ana izo ai musu umurni da abu mai kyau wa nahayhim anil munkar ai musu hani da abin da bai da kyau la'allahum yattaquna kenan dan saboda su kafirai su ji tsoron Allah bi sababi zalika saboda wannan kenan sai zaman to la'allahum dabidi shina koma ne zuwa ga kafiran tana yiwa su kafirai bayan sun kare wannan in kun zo kun yi musu wa'azi ba kwa tare da su sai su ji tsoron Allah wa alal wajhu thani in muka dauki fuska ta biyu wadda malam ya kawo yace to anna tarkhisa fil mujalasati cewa da an kai muku tarhisi sauƙaƙa muku fil mujalasati ku zauna tare da su a can farkon musulunci la yusqitu tafkira bai ci zai nuna ba za ku yi musu wa'azi ba ya kamata kuna tunatar da su ku ce musu wannan abin bai da kyau fa la'allahum yattaquna al-khawda fi ayatillah tana yiwa su ji tsoron kutsa ma ayoyin Allah bil batil da ƙaryace ƙaryace idza waqa'at minkum dhikra lahum kenan idan wa'azi ya zo tana yiwa su daina wannan wato abin da su daina kutsa ma ayoyin Allah akan rashin sani ina fata an fahimce ni mallan ya ce wa amma ja'alu damiri lil muttaqina amma waɗanda sun ka mai da damiri ga masu tsoron Allah ma'ana sun ka ce la'allahum yattaquna abin da yasa kenan aka hana masu imani in mun ɗauka su zauna tare da su ko ko abin da yasa aka yi ma masu imani rukhsa su zauna tare da su su zauna tare da su can farkon musulunci la'allahum yattaquna su samu takawa yace to wannan malam yace fala yakhfa bu'duhu wannan wa maida damiri zuwa gare su yayi nisa fasara ma'ana ma'ana ta yi nisa ina fata an fahimci ni domin su masu takawa ne ya zai a ce an hana musu zama tare da kafirai don su samu takawa ina fata an fahimci ni ko ko ya zai a ce an yi musu rukhsa don su samu takawa ba a maida damirin la'allahum ba zuwa ga kafirai yace to wannan magana ta yi nisa wal ilmu inda Allah ta'ala ilimi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala to malam ya kawo wannan malam ya kawo wannan fassara duk da yake waɗansu suna ganin abin da yasa aka hana musu zama tare da su da Allahum yattaqun saboda su doge akan takawa ma'ana ba ana nufin ba su da takawa ta Allah subhanahu wa ta'ala ba a'a ana nufin mm saboda imanin su kai ya samu matsala abinda waɗansu malamai suke hararama kenan amma duk da yake malam ya ce yayi nisa kuma ga zahiri dai in an ce la'allahum yattaqun sai ana nufin dan saboda su samu kariya su kare imanin su domin yattaquna fi'li mudari'i ne wani lokaci yana nufin abin da zai zo gaba kenan dan su kare imanin su gaba domin zama da fasiki idan ka duba galibi alal akalli in ka zama da fasiki so ɗai so biyu so uku ko bai jaye ka ba sai ka koma abin da yake aikatawa ba ka ji kamar yadda malamai suke cewa ba ka jin nauyin wannan abin irin yadda ake aikata shi daga farko idan ka zauna da mai shan giya lokacin da zai sha giya na farko za ka ji nauyi amma lokacin da zai sha na biyu sai ka ji abin ya rage sai an kai inda yana sha gaban ka ba ka jin komai to shi a illar zama da mai sakon Allah da mutumin da kuma wato yake da sako-sako da al'amari na addini a'a ba a ce ba za a zauna tare da shi ba sai dai a zo a yi masa wa'azi a yi masa nasiha kuma a ga yadda za a yi a jayo shi amma kada ka yarda mu fasiki ko kafiri ya ja ka bai dace shi ja ka ba kai kamata ka ja shi idan kai ba za ka ejin shi ba to a rabu kai kai naka kuma shi shi nashi wallahu ta'ala alam to wannan shine abin da malam ya kawo karkashin wannan aya sai mu je kafin sai mu dawo kenan yanzu a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi a karkashin mas'ala ta 288 a aya ta 73 domin shi kawo aya ta 73 an gane ko akan jerin ayoyin Al-Qur'ani kafin mu je karkashin wannan aya wadda an kace wali tastabina sabilul mujrimin wa kadhalika nufassilu al-ayati wali tastabina sabilul mujrimin a mas'ala ta 285 na manta an ce don a bayyana hanyar mujrimai ke waɗansu malamai suka ce wali tastabina sabilul mujrimina fa'alna zalika ko anzalna ilaikal kitaba an shafi illat kenan dan hanyar mujrimai ta bayyana muka wato bayyana maka muka sauka maka da wannan littafi ma'ana za a kaddara dai illa illat tana boye ko ko muta'alliqin ta yana boye akwai sabani tsakankanin malaman tafsiri an gane ko mun rarrabe ayoyi dan hanyar mujrimai ta bayyana ko ko wali tastabina sabilul mujrimin fa'alna zalika sai zamanto muta'alliqin shi wato an shafe shi a wadansu malamai kuma yana da alaka da nufassilul ayati to mai an ce wali tastabina sabilul mujrimin dan don hanyar mujrimai ta bayyana to don hanyar mujrimai ta bayyana aka yi mi anzalna ilaykal kitab kenan mun rarrabe ayoyi kuma mun sabkar da littafi don hanyar mujrimai ta bayyana gare ka ina fata an fahimta wallahu ta'ala a'lam mai so ya koma cikin misali al'adbun namir na sheikh al'allamatul qur'ani muhammad al-amin shankidi karkashin wannan aya ko kuma ya koma cikin littafin diya'ut ta'wil fi ma'ad tanzil na sheikh abdullahi bin fodiyo wanda aka kanin sheikh usman bin fodiyo wanda aka sani da abdullahi gwandu kenan to wannan shine kenan sai mas'alan mu ta gaba mas'ala ta 288 a cikin littafin as'ilatul qur'ani al-majid wa ajwibatuha malam yace fa in qila idan anka ce kaifa khussa kaunu kenan ya aka aka keɓance kaunu kasancewa ƙauluhul haqqu faɗar Allah ita ce gaskiya walahul mulku sai an ka ce yawmin fakhu fi suri dole abin nan bi yawmil qiyamati kenan an ka ce Allah yake mulki nashi ne shi kadai domin an ce al mulku lahu mulki Allah yana da mulki amma an ka ce lahul mulku Allah shi kadai yake da mulki an yi at taqdim wa ta'khir wanda kaddamawa da akhira yana da ma'anoni daban-daban amma abin da ya fi zuwa galibi shi ne na nuna keɓantuwa domin an ce almulku lahu yana da mulki amma an ce lahul mulku shi kaɗai yake da mulki an gane ko wanda galibi a taqdim wa ta'khir yana da ma'anoni daban-daban amma wannan ɗaya ne daga cikin su yace to bi yawmil qiyamati ya anka anka ce Allah yana da mulki a ranar tashin alkiyama fa qala sai yace qawluhu alhaq fadar Allah gaskiya ce walahul mulku kuma shi yake da mulki yawma yunfakhu fi sur shi kadai yake da mulki ranar da za a busa kaho ma anna ma anna qawluhu alhaq fi kulli waqtin an gane ko cewa tare da cewa qawluhu alhaq fadar Allah gaskiya ce fi kulli waqtin a cikin kowane lokaci an gane ko lahul mulku fi kulli zamanin kuma kowane zamani a duniya da lahira kuma Allah mulki nasa ne kulna za mu ce li anna zalikal yau domin wannan gini laysa li ghairihi fihi mulkun babu wani mutum wanda yake da wani mulki bi wajhin min rujuhi ta kowace fuska an gane ko wa fi dunya li ghairihi mulkun amma anan duniya wani Allah na da mulki mulku khilafatin kenan anhu mulki na khilafa Allah ya sanya shi zaman to khalifa Allah ya bashi wato wani bangare na mulki aw hibatun minhu ko kyauta ce ta Allah Allah gara ma ya baka kyauta ta mulki wa in'aman da ni'ima Allah ya niyya ni'imta ka a duniya ya baka mulki bi dalilin qawlihi ta'ala saboda fadar Allah subhanahu wata'ala fi haqqi Dawud game da amin da shafi annabi Dawud alaihi salam wato aminci ya tabbata a gare shi alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wat taslim ni ƙara wannan wa atahu Allahul mulka Allah ya bashi mulki wal hikmata Allah ya bashi hikma an gane ko wa atahu Allahu al-mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha a cikin suratul baqara aya ta 151 ni ni ƙara ni ƙara karanta aya wa 'allamahu mimma yasha Allah ya sanar da shi daga cikin abin da yake so idan ka duba cikin suratul anbiya an faɗi su abubuwa da an ka sanar da shi wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun da sauran abubuwa dai da Allah ya sanar da shi waɗanda ya ce ya su wallahu yu'ti mulkahu man yasha da kuma qissa ta wato taluta da jalut wadda ita ma annabi dawuda yana cikinta Allah ya bashi wallahu yuti mulkahu man yasha Allah na bada mulkin sa ga wanda ya so lokacin da suka nemi a sanya musu shugaba kenan Allah ya bada mulki kenan ya dan basu ƙwarya ƙwaryan mulki Allah ya ba annabi dawuda mulki ya bashi ƙwarya ƙwaryan mulki wa qawluhu fi dhalika al-yawm da kuma da an ka ce qawluhu fi dhalika al-yawm huwa al-haqq maganar Allah ita ce gaskiya tabbatatta kenan allazi la yadfa'uhu ahadun min al-ibad ba wanda iske ba wanda isa daga cikin bayi ya tunkuɗe ta wala ya shukku fihi shakkun kuma mai shakka bai isa ya shakka ba min ahlil inadi na daga masu taurin kai shine al-inad innahu kana li ayatina alida yace linkishafil ghita'i fihi domin an wato linkishaf an yaye al-ghita rufi an gane ko fihi a ranar tashin alkiyama lil kulli ga kowa kamar da Allah ce fa kashafna anka ghita'ak fa basaruka al-yawma hadid an gane ko wanqita'id dawa'i sannan kuma kirayarwa da mutane suke ta faɗin abubuwa waɗanda babu dalili a gare su sun yanki a ranar tashin alkiyama wal khusumatu da dukkan khusuma ta riga ta ƙare wani malami yake cewa a nan duniya sulhu ne ake yi shari'a sai an je gaban Allah domin nan duk duniya wani lokacin ma ƙarya ce ake yi a ɗauki ma gaskiya a ba mai mai ƙarya ƙarya kuma a ɗauka a ba mai gaskiya ko kuma a ɗan yi sulhu a ɗan ɗan mutum amma dai shari'a cikakka sai an je gaban Allah ranar tashin alkiyama malam yace to wa nadhiruhu qawluhu ta'ala tamkar irin wannan da an ce mulki ga Allah ne ranar tashin alkiyama wal amru yawma idhil lillah al'amari yau mai izin ranar tashin alkiyama lillahi na Allah ne suratul infitar aya ta sha tara wa in kana al'amru lahu fi kulli zaman duk da yake umurni ko al'amari na Allah ne a kowane zamani wa kaza qauluhu ta'ala kuma haka ne fadar Allah subhanahu wa ta'ala limanil mulkul yawm Allah zai yi tambaya a ranar tashin alkiyama bayan an tayar da mutane ga su tsayi yace limanil mulkul yawm mulki nawaye a yau Allah zai ba kansa amsa kowa ya shiru lillahi alwahid alqahar ga Allah ne alwahid makadaici alqahar wanda yake marinjayi kenan da haka an ce ranar tashin alkiyama ana nufin ranar ne zai bayyana domin nan duniya akwai masu cewa su ubangiji ne kamar yadda fir'auna ce ana rabbukumul a'la kamar akwai wanda suke cewa kuma abin bauta ne kamar yadda fir'auna ce ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi akwai wanda an ga musu abin da Allah ya ce su ce in hadha illa asatirul awwalin su ce babu kiyama babu kaza babu kaza kamar yadda da yawa daga cikin musulmi yanzu suka samu raunin aqida waɗansu ma waɗanda suka yi karatu a kasashen turawa ko masu irin tunani na turawa ko waɗanda suka karanta turanci suna ganin ma kamar dai abubuwan ba ga hannun ubangiji suke ba za ga wani yana ganin ba kamar dai turawan su suke sarrafa duniya kamar Allah bai isa wani abu ba in ba abin da su suke so ba da haka wannan kuskure ne ya kamata musulmi su farga daga irin waɗannan abubuwa kuma su kafirai in ba su yi imani da kiyama ba mu mun yi imani da kiyama mun yi imani da Allah kuma mun san duk abin da suke da shi Allah ne ya ba su kuma idan Allah ya tashi kawo canji Allah zai iya kawo canji a lokacin da ya ga dama to don haka dai in ka ji an ce an keɓance abu da kiyama ba ana nufin Allah wannan ranar ɗaya shike da magana ta gaskiya ba kuma ba ana nufin ranar ɗaya ke da mulki ba a'a ranar nan zai bayyana ran da kowa zai yi shiru duk wanda ya ce shi Allah ne ko shi kaza ko ya isa ko kaza ko kaza zai ga sakamakon abin da ya aikata Allah kai mu tsari to wannan kenan sai mu je mas'alan mu ta gaba mas'ala ce wato ta ɗari biyu da tamanin da tara kenan a cikin littafin as'ilatul qur'ani al-majid wa ajwibatuha a karkashin aya ta 84 a cikin suratu wato al-an'am malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ce fi ma'rad al-imtinan a lokacin da yazo yana wato bayani ako uslubi shine ma'rad an zo kina ana ard ana bijruwa da ni'ima an ka ce wa habna lahu ishaqa wa yaqub an gane ko mun ba annabi ibrahim kenan ishaqa sannan kuma mun ba shi yaqub ولم يذكر إسماعيل أما بقى هو إسماعيل بقى تند أنا ذنش النبي إبراهيم أنا ما أنه كان هو الابن الأكبر تعرف شو النبي إسماعيل شيء أكفار سامو سنة أكسامو النبي إسحاق كوبا هكبا قلنا ما ليتي لأن إسحاق وهب له من حرة saboda shi annabi ishaq an ba da shi Allah ya bashi Allah ya ba annabi ibrahima wato annabi ishaq ma'ana an haife shi ne ta fuskar ya ma'ana mace wadda ba baiwa ba wa isma'ilu min ama shi ko isma'ilu daga ama ne baiwa wa ishaq wuhiba lahu min ajuzin aqim shi ko ishaq an samar da shi daga tsohuwa wadda take aqim ba karariya ba a ce aqima ba ana fata an fince saboda ajuz ba abu dole bane shi ajuz yana daga cikin sifofin da ba a bukatar sai an ƙara ta'un da namiji da mace duk ajuz ake cewa qalat ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha amma majma al-lugha al-qahira a yanzu sun tattauna sun ce duk abin da ba a sama ta'un a yare ana iya sami ta'un da abin mutan tsakanin namiji da mace amma ba shine larabci mafi inganci ba wanda an na asali wanda ba a sama ta'un ba to a zamana ba a sama ta'un ba amma in an sa don a gane ba laifi an gane ko fakanatil minnatu fihi azharu to minna ni'ima game da annabi isma'il annabi ishaq ta bayyana domin shi daga tsohuwa ne wadda ba ta haihuwa shi ko wancan daga wato mace ce wadda take ba tsohuwa ba wannan daga ya ce wannan kuma daga baiwa ce shine abin da sun ka bambanta kenan kenan shi wanga dan mace ce wadda take tsohuwa kenan kaga nan ni'ima ta bayyana domin budurwa ita ce take saurin haihuwa ko ake sa mata tsammanin ta haihu na biyu wannan ya ce ba baiwa ba ita uwa annabi ishaq kamar yadda malam ya faɗa ita ko uwa isma'il baiwa ce kenan sai an gabatar da ita a nuna baiwar ta fi bayyana a nan kamar yadda malam ya yi bayani ina fata an fahimce ni to wannan shine abin da malam ya kawo amma kafin mu je mas'alar mu ta gaba akwai abubuwa guda biyu da kamata na ƙara gurgudun iko abu na farko da aka ce wa habna lahu ishaqa wa yaqub akwai sabani kan qadiyya ta annabi isma'il da ishaq a wurare guda biyu a karkashin waɗannan ayoyin kenan zan kawo mas'ala guda biyu inda aya ta fara wa tilka hujjatuna atainaha ko inda bayanin ya fara wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka in narfa'u darajatin man nasha ko narfa'u darajatin man nasha akwai mai tanwini qira'a wadda da tanwini akwai wadda kuma kasra guda ce mu yi hattara haka cikin suratu yusuf narfa'u darajatin man nasha ko narfa'u darajatin man nasha wa fawqa kulli dhi ilmin alim a cikin suratu yusuf ga masu har da alqur'ani وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه الله ce wannan hujja muci wadda muka ba annabi Ibrahim da tattauna da mutanensa tun daga farkon yadda tattauna da mutanensa wa kaifa akhafu ma ashraktum wala takhafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi alaikum sultana har yadda rinjaye su to wannan hujja muci muka ba annabi Ibrahim ala qaumihi akan mutanensa narfa'u darajatin man nasha muna ɗaukaka darajar wanda muka so an gane ko wa tilka hujjatuna atina ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim an gane ko wannan shi ma akwai ka'ida ta hadda alqur'ani ga masu hadda alqur'ani a cikin suratu yusuf da kuma suratul an'am ita suratul an'am kullun hakimun in dai sunayen Allah sun ka zo da hakimun alimun to sai an gabatar da hakimun sannan aka alimun amma a cikin suratul yusuf kullun sai alimun ya zo sannan hakimun ya zo ka rike wannan ka'ida ita ba ta da wani istithna'i suka ce saboda suratul an'am tana bayani ne akan aqida kullum sai a gabatar da hakimun dan a nuna abinda Allah ya shine daidai ita ko suratul yusuf tana nuna kissa wani bawan Allah wanda ya shiga matsala to sai an ka nuna alimin Allah yana sane da halin da bawan sa yake ciki hakimin kuma da hikima yake sa an ka an ka gabatar da su to wannan alarammomi masu hadda alqur'ani da malaman balaga alqur'ani to da an ka ce inna rabbaka hakimun alim a cikin suratul an'am kenan sai aka ce wa habna lahu ishaqa wa yaqub sai muka bashi ishaqa shi annabi ibrahim wa yaqub da annabi Yaqub kullan hadaina dukkan su mun shiryar da su sai Allah ce wa nuhan hadaina min qabl shi ko annabi nuhu mun shiryar da shi gabanin waɗannan kenan sai an ka ce wa min zurriyatihi daga zurriyarsa kenan waɗansu sai sun ka ce wa min zurriyatihi nan damiri shina komawa zuwa ga annabi nuhu domin shine aqrabi mazkur waɗansu sun ka ce wa min zurriyatihi damiri shina komawa ne zuwa ga annabi ibrahima ina fata an fahimce ni to duka babu matsala waɗannan duk suna daga cikin zurriyarsu domin annabi nuhu Allah ya faɗa waje anna zurriyatahu humul baqin shi ko annabi ibrahim sai Allah ya ce wa laqad arsalna nuhan wa ibrahim wa ja'alna fi zurriyyatihi man nubuwata wal kitab an gane ko shi ma annabi ibrahim na Allah ya faɗa waje anna fi zurriyyatihi nubuwata wal kitab a cikin suratul ankabut amma a cikin suratul hadid sai ce waje anna fi zurriyyatihi ma kaga shi annabi nuhu cikin safat an ce waje anna zurriyatahu humul baqin zurriyar shi ce ta yi saura sannan shi kuma annabi Ibrahim an faɗa shi kadai a cikin suratul ankabut waja'alna fi zurriyyatihi nubuwata wal kitab shi kadai nan amma cikin suratul hadid sai aka hada su aka ce waja'alna fi zurriyyatihi man nubuwata wal kitab kenan ko wanda ya ce wa min zurriyyatihi ya koma ne zuwa ga annabi Ibrahima ko wa min zurriyyatihi ya koma ne zuwa ga annabi Nuhu da annahu aqrab mazkur waɗannan fassarorin ba su da juna ba muna fatan ɗalibai ilimi su fahimci wannan to sannan kuma wannan yake nuna cewa ɗan mace yana daga cikin zurriyarka a ƙarƙashin wannan aya ɗan mace yana daga cikin zurriyarka miye dalili saboda nan da an ka kawo wa min zurriyatihi dawuda wa sulaimana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kazalika najzi muhsinin sai an ka ce wa zakariya wa yahya wa isa tun da shi daga cikin zuriya sai an ka ce wa isa da annabi isa ina fata ana fahimta ta da kyau to ai annabi isa idan muka duba shi bai da mahaifi yana da mahaifiya ne kaga ashe wannan yake nuna cewa ashe dan mace na daga cikin zuriyarka duk da yake din suna son korewa kaga shi yasa ake danganta hasan da husain suna daga cikin zuriyar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba irin yadda din suke son su kore su kore su ba wallahu ta'ala a'lam to nan mas'alar da zan kara da anka cewa habna lahu ishaqa wa yaqub an gane ko akwai sabani tsakankanin malamai na tafsiri shin ishaqa ne aka umarci annabi ibrahima ya yanka ko ko isma'ila ne ina fata an fahimce ni da aka ce isma'ila dan baiwa ne ba duk malaman sira suka tafi akan wannan ba waɗansu suna ganin cewa matar da aka ba annabi ibrahima wanda ya kissa ta zo a cikin sahihul bukhari mai so ya koma a can ya gani lokacin da annabi Ibrahim ya so ya kusanci lokacin da annabi wannan sarki azzalumi wanda suke cewa na maruf duk da yake ba mu ga nasi ba amma dai sarki azzalumi da ya so ya kusanci matarsa Allah ya hana suna cewa sunansa na maruf ko abin da ya kama da haka almuhimmu dai wannan sarkin ya so ya kusance ta bai samu wannan dama ba to ya bata to waɗansu daga cikin malaman sira sun tafi cewa ma yarsa ce ko kuma mace ce matsayin ya ko kuma suna ganin yarsa ce ya bayar a matsayin ta tafi tare da wannan saboda ya ga tana da wata falala ita ma ta samu amma ba baiwa ba ce kenan cewa Isma'ila dan baiwa ne waɗansu na ganin ba haka nan bane sai dai in suna nufin baiwa kamar saboda ya ba da ita kyauta ga waccan shi yasa suke ɗaukar ta a matsayin baiwa amma ba hakikatan ita baiwa ba ce yana da kyau mu fahimci wannan mai so ya koma cikin arrahiq al-maktum na imam mubarak fori ko kuma littattafan sira ya kawo ya ga ra'ayukan malamai a karkashin wannan mas'ala ba ni ne kawo wannan ba to almuhimmu waɗansu sun tafi cewa wanda aka ce a yanka shine annabi ishaq waɗansu sun tafi cewa shine annabi isma'il to amma zance mafi inganci shine annabi isma'il ba annabi ishaq ba aka ce a yanka to menene dalili abu na farko shi annabi isma'il shi aka fara haifa na farko kenan abu na biyu shi annabi ishaq duk inda an kawo shi sai a ce bi gulamin alim amma shi annabi isma'il sai aka kira shi halim in an ce alim mai ilimi halim kuma shine wato mai juriya mai bin al'amura a hankali kaga sai aka bambanta ta sifofinsu sannan bayan wannan sai malamai suka ce shi annabi ibrahim an ce yanka annabi isma'il me yake nuna annabi isma'ila ne saboda lokacin da an kai bushara da annabi ishaqa da aka bada labari an ka ce wa mura'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi ishaq wa min wara ishaq yaqub matar annabi ibrahim tana tsaye lokacin da mala'iku sun kai abin nan fa dhahikat sai ta yi dariya ko fa dhahikat ta yi haila duk da yake malamai sun fi dauka cewa ne wanda suna cewa sai ta yi haila daga nan take kai tsaye wanda su malamai sun ce a fa dhahikat ta yi dariya ne domin an faɗi cewa ta yi murna ta yi ji daɗi fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fa sakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim fasarori ne guda biyu fadahikat sai ta yi dariya fa basharnaha bi ishaq sai muka mata bushara da ishaq an gane ko to sai aka ce wa min wara'i ishaqa yaqub kuma bayan ishaqa shi ishaq din zai haifi yaqub to bai dace ba a ce dan da an yi bushara cewa zai haihu kuma a ce an yi ma annabi ibrahim umurni da ya yanka shi don Allah ba zai umurci shi yanka shi tunda bai annabi bai haifi annabi ishaq ba a wani lokaci balle ya ce umurnin Allah haka nan ne to in kuma aka yanka baban to ya za a yi kuma a samu shi annabi yaqub din kaga wannan sai zama to kamar kamar Allah ya umurni da abinda ma annabi ibrahim ya san da shi tunda an ce ya je ya yanka shi don haka wannan magana zance mafi inganci duk da yake nasi bai zo karabe ce annabi isma'il ne aka ce a yanka amma zance mafi inganci ya nuna mana annabi Isma'ila ne don saboda shi annabi Ishaq an ce zai samu zuriya kuma ko wanda zai samu zuriya ba za a ce a yanka shi ba ina fata ana fahimta ta wannan shine abin da malamai suka kawo kuma wannan zai fassara mana rikicin Larabawa a yanzu annabi Isma'il da gare shi ne Larabawa suka fito annabi Ishaq da gare shi ne Yahudawa suka fito ashe rikicin Yahudawa da Larabawa rikicin dan wane da dan kane abu ne wanda yake tun asali akwai sa wanda kuma kowane gida ma zaka iske galibi akwai irin waɗannan matsaloli to wannan shi ne abin da nake son in kawo da anka ce wa habna lahu ishaqa wa yaqub a karkashin wannan aya a karkashin mas'ala ta 289 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi. To, mas'alan mu ta gaba za mu je ne a mas'ala ta 290 a cikin har yanzu wannan littafin. A ƙarƙashin aya wato ta 92, Malin ya ce a cikin suratul an'am, ya ce fa in ƙila idan aka ce, kai fa ƙala, ya aka yi Allah ce fi wasfil Qur'an a lokacin da zai siffanta alƙur'ani, wallazina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih. waɗanda suke imani da lahira yu'minuna bihi za su yi imani da shi na fata an fice kinan shi alqur'ani wanda kuma imani da alqur'ani zai imani da Allah zai imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sarrukun na imani an gane ko wa kathirun mimman yu'minu bil akhirati duk wanda ya imani da lahira da yawa daga cikin wanda suka yi imani da lahira min al yahudi daga yahudawa wan nasara da kuma kristoci wa wa ghairihim da waninsu la yu'minu bih bai yi imani da alqur'ani ba in ba mun ce bihi yana koma zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu matsala duk wanda ya imani da alqur'ani ya imani da manzo wanda ya imani kuma da manzo ya imani da alqur'ani amma dai tun da dan su yaki kan alqur'ani ake zance wadansu malamai sun rajjaha alqur'ani ake nufi qulna za mu ce ma'anahu abinda ake nufi wallazina yu'minuna bil akhirati wadanda suka yi imani da lahira imanan nafi'an imani mai amfani wanda yake cikakken imani kenan don zaɓi ba tare da cilas ba makbulan karɓaɓɓen imani a wajen Allah waɗanda sun cika sharuɗin imani humul ladhina yu'minuna bihi sune suke yin imani da alqur'ani imma tasdiqan bihi ko ya kasance sun gaskata da shi qabla inzalihi kafin ma a saukar da alqur'ani lima bashara bihi Musa wa Isa saboda annabi Isa da annabi Musa da Isa sun yi bushara da shi alaihi salatu wassalam tsira da aminci Allah su tabbata a gare su alaihi mu ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim to nan wajen da yace lima bashara bihi Musa ko kuma lamma bashara bihi don babu wasali yana iya ɗaukar lima don saboda ko ko lamma lokacin da annabi Isa annabi Musa da Isa suka yi bushara da wato shi alqur'anin kenan da zuwan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam aw ittiba'an lahu ba'da inzalihi ko ko a'a sun bi alqur'ani ne bayan an sabkar da shi wal amru kadhalika mala yace to al'amari haka yake fa inna man lam yusaddiq Musa wa Isa duk wanda bai gaskatar da Musa da Isa ba alaihi wassalatu wassalam sira da aminci Allah su tabbata a gare su wato alaihi wa ala nabina afdalus salatu wa atammu taslim an gane ko fi bisharatihima bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam wanda bai gaskata su ba a cikin bushara da suka yi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa bil qur'ani kuma bai gaskatar da su ba da bisharar da aka yi da alqur'ani aw kana ba'da ba'thihi ko ko bayan an turo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne ya karyata walam yu'min bihi bai yi imani da shi ba ma'ana bai imani da alqur'ani ba ko bai imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba fa imanuhu bil akhirati to imanin sa da lahira wato ghairu mu'taddin bihi ba a lissafawa da shi ma'ana ba komai bane dorin dogazo ne inji mata wala mu'tabar ba za a hankalta masa ba ba za a ɗauke shi imani mai muhimmanci ba kenan ma'ana waɗanda lokacin da annabi Musa da Isa suna rayu suka ba da labari kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana sai suka yi imani to waɗannan imanin su ya tabbata ko da ba su ga manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ba sun yarda da cewa in Allah ya kawo shi suna raye ma'ana za su bi shi ko kuma a'a bayan sun tafi tunda bayan tafiyar su ne ya zo to wanda ya same su ya yi imani da alkur'anin to ya yi imani da lahira amma idan bayan bayan tun zamanin annabi isa an faɗa ya ƙi yarda ko zamanin annabi musa ko ko an faɗa bayan tafiyar su ya juya to wannan ma ba a lissafi da imanin shi ko ko bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana aka kira shi ya ƙi yarda saboda girman kai ko hasada ko saboda kare matsayinsa ko wani abu, na duniya to waɗannan imanin su ba a lissafawa da shi domin sharuɗin imani sai ka cika rukunnan imani guda shidda idan ka kafirce ma ɗaya to kamar ma imanin ka bai cika ba kina wanda ya ce ya yarda alqur'ani amma bai yarda lahira ba ai kamar ma imanin shi babu shi ina fata an fahimci ni shi yasa Allah ce wallazina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bi duk wanda suka yi imani da lahira imani ingantacce wanda ya cika rukunansa to yu'minuna bihi za su yi imani da alqur'ani ko kuka ce yu'minuna bihi za su yi imani da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk dai dan wanda ya imani da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi imani da alqur'ani wanda ya imani da alqur'ani yayi imani da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to yan uwa mas'ala ta gaba a ƙarƙashin wannan aya wato abin nan aya ta tis'in da biyu za mu kuma cikin littafin daf'u ihamil qirab an ayatul kitab domin shine ya kawo wannan mas'ala din ma'ana kenan cikin jerin ayoyin alqur'ani malam yake cewa a mas'ala ta 67 a cikin suratul an'am an gane ko a cikin daf'u ihamil qirab an ayatul kitab malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha kitabun wannan littafi ne anzalnahu mun saukar da shi mubarakun mai albarka musaddiqul ladhi bayna yadayhi yana gabatar da abin da ya gabace shi na littattafai kinan da annabawa walitunzira ummal qura wa man haulaha kuma mun sabkar da shi don kai gargadi da ummal qura wa alqariyu makka kenan wa man haulaha da wanda yake koyi da ita da ke kewaye da ita alqura daga alqarya ne asalin qarra shine ya tabbatar da abu shi yasa abin nan taqarra ma'ana an sanya ma alƙarya ta ƙarri in ka diba cikin babi na fiqihu gari wurin da ake yin juma'a ce wato ƙarya daga ya taqarral jama'a ne ma'ana sun tattaru har sun zama kamar gari daga nan aka samu shi to wannan aya ce ta 92 a cikin suratu wato al-an'am to wannan aya idan muka duba ƴan uwa musulmi kafin ta akwai wata aya da haka bayanin ba za mu fahimce shi ba sai mun ɗauko wannan aya inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa ma qadarullah haqqa qadrihi a cikin suratul an'am wa ma qadarullah haqqa qadrihi akwai shi a cikin suratul an'am akwai shi a cikin suratul zumar wa ma qadarullahu haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini sannan nan kuma akwai wa ma qadarullahu haqqa qadrihi inna allaha laqawiyyun aziz a cikin suratul hajj sannan kuma akwai wa ma qadarullahu haqqa qadrihi iz qalu ma anzala allahu ala basharin min shay kenan yahudawa ba su girmama Allah ba irin girmamawa da suka ce Allah bai sabkar da komai akan kowa ba ma'ana hasara ta dauke su suna son nuna Allah bai taɓa yin wahayi ba don sun ga daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta tsere mata kowa sai Allah ce ba su girmama Allah ba kenan sun nuna kamar Allah zai barin mutane haka kara zubi shi ko ayahsabul insanu an yutraka suda sannan kuma afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un Allah almuhimu Allah yace to قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا أكو كما قراءة قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا يد ابن كثير يكرن تادكما إمام أبو عمر دياء كينن كينن نا أنت تبدونها كنا بيناوا kenan taj'alunahu qaratisa kun maida at-taura wato littafi wanda ake rubuta akan takardu kenan tubdunaha kuna bayyanawa wa tukhfuna kathira kuma kuna boyewan mai yawa kenan wanda ya dace da son ku ku bayyana wanda bai dace da son ku ba ku boye kamar yadda kuma yanzu da yawa daga cikin malamai har na addinin musulunci sai ga mutum ayoyin da suke gyara shi da masaloli da hadisai su ne ke bayyanawa waɗanda ba sa gyara shi su ne kuma yake boyewa kaga wannan kamar da malaman Yahuda Allah kai mu tsari to sai tubdunaha wa tukhfuna kathira wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun wadansu malamai suka ce wadannan ayoyin sun sabka ne wato akan yahudawa wadansu kuma suka ce a'a wadannan ayoyi suna magana ne akan wato wadannan ayoyi sun sabka ne a Madina wasu suka ce a Makka wasu suka ce tunda yahudawa ne ake magana kansu to a Makka ne sun a Madina ne sun ka sabka don yahuda babu su a Makka wadansu suka ce a'a a makka ne suka sabka dalili kuma ana magana ne suratul an'am kan kafiran makka to suna da suka yi kawance da su sune yahudawan madina dan su da kansu suke hada kai don a yaki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan ko a makka qur'ani zai yi magana kan yahudawa alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tudillu as-sabil ko ba haka ba alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladhina kafaru haula'i ahda min alladhina amanu sabila ashe yahudawan madina suna kawance da mutanen makka dan saboda a ruguza addinin musulunci ashe ba mamaki bane duk kafirran duniya su haɗa kai don saboda wato a yaki addinin musulunci to to a takaice dai Allah ce wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun wannan littafi ne mun sabkar da shi malaman da suke kira da munasaba ta alqur'ani sai suka ce wato al'ada ta alqur'ani galibi in qur'ani ya kawo zancen alqur'ani sai ya kawo zancen at-taura in ya kawo zancen annabi Musa sai ya kawo zancen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda akwai alaka ta girman shari'a da kuma fuskar da'awa da wahalarta da tsawonta tsakanin attaura da injila da kuma faɗin shari'a su ina fatan ana fahimta ta to shi yasa kaga nan da ya kawo zancen التوراة قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس وتبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم سيتي قول الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون سنيتي وهذا كتاب أنزلناه كاغا يا قاري زنت التوراة ذو القرآن هكذا يزو زنتم الوصايا العشرة يكاوسو ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون يتي وأن هذا صراطي مستقيما يتي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون يتي ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن كاغا سي بيان bayanin zancen an ba annabi Musa littafi ina fata an fahimce ne bayan ya kare da wannan sai cewa hadha kitabun anzalnahu mubarakum fattabi'uhu nan mubarakum musaddiqul ladhi bayna yadayhi anan aya ta 92 a can gaba zai kawo shi zai ce mubarakun wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu a cikin suratul an'am wattaqu la'allakum turhamun ga dalibai masu harda alqur'ani to wannan shi ne abin da Allah ya kawo sai ya ce to waliyunzira ummul qura wa man haulaha dan saboda ayi gargadi litunzira amma kuma imamu shu'ba ya karanta wali yunzira dan shi gargadi kenan dan shi alqur'ani shi gargadi a a dan ayi gargadi da shi an ce qur'anin zai gargadi dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da shi zai gargadi ko ko wali yunzira dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi gargadi ake nufi kenan sai aka juyar da bayanin kuma an ka ce nan ga qira'a ta jumhur wali tunzira dan kai gargadi kenan babu matsala ina fata an fahimce ni duka kira'o'in ba su ci karo da juna ba to wannan shi ne abin da ayar ta kumsa kuma ga dukkan alamu lokaci ya matso ba za mu samu damar karasawa ba yan uwa sai su yi hakuri da an ka ce to ummul qura wa man haula ha sauran bayanan dai dole nan waɗansu malamai sun ce cewa ummul qura an ce ayi makka gargadi to wasu sa tsammanin aito makka ɗaya an ka turo ko an tura manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zuwa ga larabawa ne kawai tunda ummul qura an ka ce to waɗansu malamai suka ce a'a nan ummul qura dole zaka kaddara ahal ko da ka kaddara ummul qura makka ai ba mata azisi da a ce ahla ummul qura mutanen garin makka to wa man haula da wanda suke kewaye da sun kace to larabawa kawai addinin musulunci tsaya ga larabawa an gane ko ko kuma to wasu su malamai suka ce a'a akwai ayoyin da suka fito suka nuna dukkan mutane ake nufi qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira walakinna aktharan nasi la ya'lamun wadansu malamai suka ce a'a wa man haulaha ai makka tsakiyar duniya take duk garuruwan duniya suna kewaye da ita shi yasa in za a sallah ta gabas da yamma da kudu da arewa duka za a kalle ta domin wadansu suna ɗaukar gabas ita ce kawai ake dubi ai sallah a'a wanda suke gaban Ka'aba yamma suke dubi wanda suke dama da ita da hagu shi yasa an ka zo a masallacin Makka zaka ga an kewaye ta kenan gabas ba shi ke nuna na muna bibin gabas ba kawai gabas ne ake dubi a sallah a'a wasu ma yamma suke dubi su sallah wasu kudu suke su dubi su sallah wasu arewa suke dubi su sallah wa man haula hadin suka ce a'a makka gaba ɗaya ita ce tsakiya duniya an kewaye ta kenan ya shafi kowa da kowa kada ka je kai fassara ka ce addini na larabawa ne ko ko na jaziratul arab ne ko ko na mutanen makka ne saboda akwai yan ta'adda masu son kawo shubuhohi da mustashriqun da du'afa'ul iman da kuma almunafiqun waɗanda suke suna tare da musulmai suna kawo shubuhohi wannan aya ba za ta samu shiga ba yan uwa musulmi sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wataala ya ba mu rayuwa ya ba mu iko za mu zo a dora akan karkashin wannan aya abin da muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh